الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne daidai da daren sha biyar ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara biyar. daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasar na ashirin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin sharhu sunna wallafar al'imama muhyi sunna alhafiz abu muhammad al-hussein ibn mas'ud al-bagawi allah maɗaukakin sarki gafarta mishi karatun da muka yi wata ke da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan ba a manta ba muna cikin kitabul iman a inda al'imamul bagawi yake kwararo mana babuka waɗanda yake ƙullawa yana tattauna matsaloli na imani a inda yake kawo ayoyin alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ya bibi bayansu da maganganun da aka samo daga malaman farko daga cikin malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da kuma irin yadda yake nuna mana yadda ake raddi ga 'yan bid'a cewa ana raddi ga 'yan bid'a ne da abin da ya tabbata a cikin sunna ba a raddin bid'a da bid'a kamar yadda da dama daga cikin waɗanda suka zo daga baya suka ɗauka cewa tunda dai 'yan bid'a suna hujja ne da ilmul kalam da mantiki da falsafa to wai mu ma mu je mu koyi wannan mandiki da falsafa domin ainihin mu yi musu raddi Allah a cikin alkur'ani cewa yayi bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq gaskiya muke dauka sai mu wurga ta sai ta dargaza ƙarya saboda haka ba a wurgin ƙarya da ƙarya don haka kullum nake cewa ku bar ilimin mandiki ƙwararru da kuma gogaggun malamai da suka yi zurfi za su iya zuwa su koye shi ba tare da an koya musu ba su san yadda za su yi raddin ainihin malamai amma ɗalibai waɗanda ke koyan addini bai halatta a rinka koya musu ilimin mandiki da falsafa da ilmul kalam ba ka karanta littafan da su al'imamul ghazali suka rubuta الإمام الغزالي يربط تهافت الفلاسفة ابن رشد المالكي يربط تهافت التهافت duk waɗannan littattafan waɗanda suka yi ilimin ne tun suna ƙanana suka waye gari sun zama manyan malamai suka ruɗe shine suka zo suna bayyana irin ruɗanin da ke cikin wannan ilimi shi malami in Allah maɗaukakin sarki ya albarkace shi da ƙwararrun malamai suka koyar da shi fi halatin talab a lokacin da yake koyan ilimi a lokacin da ya riƙa yana iya ɗaukar kowane littafi ya karanta shi kuma ya wa wannan littafin kyakkyawar fahimta yana iya ɗaukar fannoni na daga cikin ilmomi ya karanta su ya musu kyakkyawar fahimta shine abin da ya faru ga manyan malamai irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah madaukakin sarki ya gafarta musu shi yasa mafi nagartar raddi da aka yi wa masu mandiki da masu ilmil kalam sune raddin da Ibn Taymiyyah yayi a cikin littafin shi ainihin wato ar-radd ala al-mantiqiyyin da sauran littattafai waɗanda Ibn Taymiyyah ya rubuta wajen guda biyar yana raddi ga ainihin masu mandiki ilmul kalam da falsafa saboda haka ina kira zuwa ga 'yan uwana ahalus sunna waɗanda suka buɗe makarantu na haya islam ko da ike ma'aikatun ilimi ko kuma hukumomi da cibiyoyin ilimi waɗanda ake kiransu bias wato menene board for arabic and islamic studies ko? yan bias waɗannan hakika tsare-tsaren da suka yi ba lallai ne ku zo ku ɗauka ku ɗabbaƙa wa ɗaliban ahalus sunna ba sai ku ɗauki abin da ya daidai da aƙida ku da manhajinku amma maganar mandiki a watsar da shi jama'a maganar koyon tauhidi ta hanyar littattafai irin su ummul barahin da makamantansu duk watsar da su dauki kitabut tauhid ko aqidatut tauhid na malam muhammad fauzan al-fauzan malam fauzan ku karantar da dalibai malam salih fauzan al-fauzan ku karantar da dalibai wannan shirman za a iya karantar da su ci cikin sati ɗaya don su ci jarabawa kafin Allah maɗaukakin sarki ya kai lokacin da za a yakice shi daga cikin syllabus ɗin ya fita ma daga cikin curriculum ɗin gaba ɗaya domin almuhimmu shine implementation na curriculum to tauhidi yana daga cikin curriculum ɗin to ya za a yi a ɗabbaka shi shikenan sai ku sanya wanda ya daidai amma ba a karantar da ɗalibi ilimi na rikici a ce wai saboda ya san shi dan ya sanya zai kauce a'a ɗalibi ba a karantar da shi ko an fahimta jama'a saboda haka ku kiyaye waɗannan abubuwan don haka al'imam al-bagawi a cikin wannan littafi nashi mai albarka yana karantar da mu dalla-dalla yadda ake wa 'yan bid'a raddi amma ane musu raddi ne da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanin da aka samo daga malaman farko domin ya isar domin su kansu malaman farko da 'yan bid'a suka bayyana ba zuwa suka yi suka ce to bari mu je mu koyi ilimin 'yan bid'a don mai musu raddi ba sai suka ce a wannan abin da suka ai ya saba wa aya kaza na ka sai a ɗauko aya sai a yi raddin magana wannan maganar da suka ai ta saba wa hadisi kaza sai a yi raddinta da hadisin ku tuna hadisin mu da muka karanta a inda yahaya dan ya'mur da shi da ainihin abokin shi abdurrahman suka zo suka samu ainihin sahabi abdullahi dan umar cewa ga jahmu dan safwan ya bullo da aqidar cewa Allah bai san abin da za a yi gaba ba abdullahi dan umar me yace cewa in ka hadu da waɗannan waɗannan mutane ka ce ba ni ba su su ma ba su ba ni sai yace amma duk wanda yace Allah bai san kaddara ba bai da iko bai san me za a yi gaba ba to haƙiƙa ya ainihin wato ya rabu da imani sai ce babana Umar ya karantar da ni hadisi yace suna zaune tare da manzon Allah sai ya kawo wannan hadisi da wannan hadisin ya raddin abu babban abin da ake so da kai ya kai ahlus sunna ka sani da cewa shari'a ta Allah ce kai kanka ba kai ka shiryar da kanka ba kai kankan aka tambaye ka yaya ka shiryu ba za ka iya bayani ba kar ka yi tunanin duk wanda ya bata cewa dole sai ka shiryar da shi hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah cewa lasta alaihim bi musaitir ba ce sai ka tankwara su ba ka yi bayani shikenan in ka bayyana wanda ya fahimta shikenan wanda bai fahimta ba shikenan ka kwantar da hankalinka ka sani da cewa samuwar 'yan bid'a da karuwarsu da burin ƙasa suna daga cikin alamomi na tashin alkiyama sun kasance 'yan kaɗan a zamanin sahabbai da tabi'ai a hankali suna nan suna yawa har aka kai inda aka kai a yanzu hakanan duk wata bid'a da aka kirkiro sai ta sake jawo wata saboda haka duk lokacin da ka tasa ɗan bid'a a gaba za ka yi mishi raddi kar ka ɗauka cewa na ɗaya faɗa kake da shi karka ɗauka cewa sai ka ga bayan shi a kana ƙoƙarin ne Allah ya shirya da shi ta hanyar waɗannan ayoyi to tunda shirya kake neman mishi kenan wa'azi kake mishi ko to abinda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi da shi a cikin alqur'ani cewa yi qul inna ma unzirukum bil wahyi kace in ne muku gargadi ne da wahayi al wahyi al kitabu sunna qur'ani da sunna sune wahayi da su ake yin wa'azi saboda haka a cikin wannan babi da muka shiga الإمام البغوي كتوى باب بيان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجئة babin da ke bayani akan cewa ayyukan musulunci kun ji yadda ake karantarwa sanu a hankali ko sai da aka karantar da kai aka nuna maka waɗanne ne ayyukan musulunci sai aka ce maka to kaga waɗannan ayyukan suna daga cikin imani kuma ka sani da cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa sai kuma malam yace a ƙarƙashin wannan babi za a mai da martani zuwa ga murji'a waɗanda suka ce imani abu ɗaya ne baya raguwa baya karuwa suka ce duk yadda mugun aikinka ike ba zai rage imaninka ba duk yadda karuwa aikinka na alkhairi yake ba zai rage ainihin imaninka ba ɗaya kenan wannan na daga cikin aƙidan murji'a wadda anan za a yi musu raddi na daga cikin aƙidojin murji'a shine la yadurru la tadurru al-ma'asiyatu ma'al iman in dai kana da imani duk irin abin da kai to ba komai imaninka ya kare ka to wannan ba wannan babin ba ina son ku gane su masu munanan aƙidoji ana ɗauko su babi babi ne in an je can suna da irin wannan aƙida sai a ɗauko su a yi musu raddi in an je can kuma sai a ɗauko su sai a yi musu raddi ko kun fahimta jama'a don haka malam ya yi mana sharar fage da ayoyin alkur'ani waɗanda allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma za da hum illa imanan wa taslima wa yazdadan ladhina amanu imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا فاخشوهم فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والعمل الصالح يرفعه يتي أي يرفع العمل الصالح الكلام الطيب دم من كرنت وانا أيو زامتاش عندما لن الطارية قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله أنبأنا أبو, أبو حامد أحمد بن عبد الله ابن أحمد الصالحي أنبأنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه حدثنا أبو أحمد محمد بن قريش ابن سليمان بن قريش أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا خلف بن الوليد أنبأنا خلف بن الوليد عن, جر... عن جرير الرازي عن سهل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة وأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان na'am na ji kama wannan magana ko na'am suhaib ne ya ce anaku suhail ne an suhail ibn abi salih na'am suhailu dan abi salih yake cewa ya karbo wannan hadisi an abdullahi ibn dinar daga abdullahi dan dinar an abi salih sannan daga baban shi suhail yakan karanto hadisi daga ainihin mahaifin shi yakan kuma karanto hadisi daga almajiran mahaifin shi shine abin da ya faru a nan an abi huraira daga sahabi abu huraira qala abu huraira yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba shi imani da ake magana rassa saba'in da wani abu ne in aka ce bid'a daga uku zuwa goma wasu suka ce daga uku zuwa tara nagartacciyar magana ita ce duk lissafin da za a ce daga uku zuwa goma shi ake kira bid'a fi bid'a sini gashi nan haka ya zo a cikin qur'ani a wurare da dama al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani rassa rassa saba'in da wani abu ne kaga ba a faɗi yan kan ba rassa saba'in da wani abu ne wa afdaluha mafi ɗaukaka daga cikin rassan imani kaulu la ilaha illallah faɗin la ilaha illallah shine reshe mafi sama wa adnaha reshe mafi ƙasa imatatul adha anit tariq kawar da duk wani abu da zai cutar da mutane dabbobi halitta daga hanya wal haya'u shu'batun min al iman kunya ma wani reshi ne daga cikin rassan imani alaka wannan hadisin da babin asalari take shine ana so a tabbatar maka da ayyuka na imani daga cikin ayyukan nan kuma ake so a nuna maka cewa suna da bambanci misalin mutumin da ya faɗi la ilaha illallah to ya faɗi ko kuma ya, ya kai reshe mafi ɗaukaka kenan da za ka zauna kana zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah ko ka ambace ta ko da kafa ɗaya ce to ka yi wani aiki da bakinka wanda ya kai ka zuwa gare shi mafi kololuwa daga cikin rassa na imani a daidai wannan lokacin da wani zai ga kwalba a hanya sai ya tsaya ya tsince ta ya yi wani reshe daga cikin rassa na bishiyar imani to amma shi kuma yana ƙasa kaga kenan imanin wancan mai la'ilaha illallah ya fi imanin wannan da ya tsince kwalba kenan wannan yana nuna imanin wani ya fi na wani ko to yanzu wannan da ya tsince kwalba shi kuma ya faɗi la'ilaha illallah imanin shi ya ƙaru ko kun fahimta jama'a to ko ka san wancan da ya faɗi la'ilaha illallah shi kuma da zai ga kwalba a hanya sai kau da kai ya rabu da ita ko kuma ya je aikata wata ɓarna ko ka san cewa martaba imanin shi shi kuma za ta sako ƙasa to abin da ake so kenan a nuna maka cewa imani yana hauhawa kuma yana sassauka ko kun fahimta jama'a kenan yanzu hatta ayyukan imani akwai aikin da in kai shi zai ɗauke ka ya callara ka sama akwai aikin da kuma zai barka a ƙasa sai kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ita ma kunya reshe ce daga cikin rassan imani kaga ita kuma ba a siffanta ta da cewa tana sama ba ba siffanta ta da cewa tana ƙasa ba amma ana nuna maka tana daga cikin rassa kenan ita ma wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi da ɗabi'a ta kunya to Allah ya jibillanta shi ya halicce shi ya gina shi akan wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u ko akan wata siffa ko aiki daga cikin ayyuka na imani kenan to kaga duk wannan yake nuna maka mutumin da yake da kunya yana da imanin da mara kunya bayi da shi kenan yana nuna mai kunya imanin shi ya fi ɗaukaka fiye da mutumin da bayi da kunya kenan mutumin da yake da cikakkiyar kunya ya fi mutumin da kunya shi bata kai wancan mai cikakken ba kaga daga nan zaka gane tafadulu ahlil imani fil iman masu imani wasu sun fi wasu da gwargwadon halitta ta kunya da Allah ya ɗabi'anta su akai da gwargwadon dama da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wajen aikata ayyuka na gari ina fata an gane to sai al-imam al-bagawi yake cewa hadha hadithun sahihun akhrajahu muslim wannan hadisi sahihi ne al-imam muslim ya ainihin fitar da wannan hadisi wannan hadisi yana nan a cikin sahihi muslim a lamba ta 35 kamar yadda har wayo imam al-bukhari ya fita ainihin da wannan hadisi a cikin ainihin wato littafin shi sahih al-bukhari a cikin kitabul iman hakanan daga cikin manyan malamai za mu zo mu tattauna waɗanda ainihin suka ruwaito wannan hadisin kamar irin su al'imamu abu dauda nasa'i turmizi da ibn majah can insha Allah muslim ya fitar da wannan hadisi an zuhair bin harbin daga zuhair dan harb an jaririn daga jariru wa arada bi imatatil adha to imam al-bagawi zai fara alƙawarin nashi sharhu sunna sai ce abinda annabi yake nufi da kawar da cuta ko kazanta an tariqi ma ya ta'azza bihil marra abubuwan da masu wucewa suke cutuwa da shi akan hanya min shaukin na kaya au hajarin ko dutse au nahawihi ko makamantan shi kamar kwalba kusa gargada da sauran abubuwa duk waɗannan in ka yi su to za ka samu ainihin martaba ta wannan ina ma a ce Allah maɗaukakin sarki ya aje ka kai ne gwamnan mutane kaza ko ciyaman na mutane kaza hanya ta lalace sai kai wannan aikin kaga da dukiyarsu ka ɗauka kai kuma ane maka fatar in ka ƙudurce neman wannan ladan da samun wannan mukamin da manzon Allah ya faɗi za ka same shi saboda maganar manzon Allah ita binta romo ce maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ka bi ta ka sauke nauyi sannan kuma ka samu ladan biyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sannan ka samu haske a cikin rayuwarka wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi manzon Allah da'a Allah ya muku alƙawarin shiriya haske annuri kasuwanci kake yi zaman aure kike yi a kai ma'aikacin gwamnati ne dan siyasa ne kai shugaba ne bafade ne talaka ne kowane iri ne kai ɗalibi ne mai shara ne mai gadi ne ka ƙudurta cewa manzan Allah ya fi kowa in ka ji maganar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ka yi aiki da magana shi ina gaya muku magana wani dattijo bai wuce yanzu kusan mako biyu ko uku na je kano na wuce ta kofar gidan Allah ya rike mishi albarkar da ya rinka roƙo fiye da shekaru hamsin da so gabata duk wanda ya san shi ya taso ne yana jin shi in aka zo siyayya a nan kano sai ce ana siyarwa naira goma sai ce to a bada naira tara ma'ana a bada sai rage ƙasa da haka amma sai ce muna son addu'ar manzan Allah ta bi mu shi manzan Allah yake so muna son addu'ar da manzan Allah yayyace rahimallahu ra'an samhan idhashtara samhan idha ba'a Allah ya ji kan mutumin da ke siyowa da sauki ya sayar da sauki duk yadda za a yi sai yayi rage sai ce muna son addu'ar manzan Allah ta bi mu addu'ar ta bi shi walillahi alhamd ta bi zurriyar shi ya rasu yanzu Allah ya albarkaci gidan shi ka bi manzan Allah zaka ga haske manzan Allah alheri ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine alqadi iyal yake cewa wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi idan ka ce kana bin manzan Allah to shine a ga kana bin sunnar shi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim kana san allah to soyayya Allah ana fassara ta ne wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama in har kana san Allah to ka bi manzon Allah shine mawakin manzon Allah yake cewa lauka na hubbuka sadiqan la ata'atahu da da gaske kake kaunar manzon Allah da ka bi shi innal muhibba liman yuhibbu muti'u duk wanda kake so baka yadda ka saba mishi saboda haka sahabbai ba sa yadda su saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka jama'a kun ji ka sai kasa kai ciko a anguwarku ko ba anguwarku ba ko ina ne kana cikin tafiya sai ka ga ka kauce wani katako mai kusa a jiki sai kai fakin da motar ka sai kai ka cire shi akan hanya karka ce kai ne ranka ya dade yanzu kana hidima ne wa kanka kana bin sunnan manzon Allah ne karka leko ka ce wa yaro kai dauke wannan eh ba laifin kai haka zai shiga cikin imatatul aza amma zo kai da kanka an fahimta jama'a to shi yasa sayyidina Umar akwai lokacin da ya bada project na gyaran dukkanin lambatu da gadoji na kasashen musulunci yace dan kada a dora wa jaki mangala yazo zai tsallaka wani kwatami babu gada yayi tsalle ya kasa haurawa in ya fada yace cike yace ni Umar na shiga uku ranar kiyama jaki in yana da kaya a bayan shi tsalle ya nemi shi wahala to ina tsoron kai ya zo tsallakawa babu gada ni his excellency ban yi gada ba jaki ya fada ciki ya ce na shiga uku rana alkiyama wannan shine sayyidina umar ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu walau lahum ma kana fil ardi muslimu qala ash-shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah akhbarana abu bakr أحمد بن أبي نصر الكوفاني أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق التجيبي المصري أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة أنبأنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد الأقبلي الأقيلي الأقيلي حدثنا حجاج الأنماطي أنبأنا حماد بن سلمة أبدا أنبأنا سهيل بن أبي صالح بهذا الإسناد مثله bagawi sai ya sake kawo wancan hadisin da gama karantawa wani isnadin daban amma kuma ya tike dai akan ainihin suhailu dan abi salih amma kuma almajirin suhailu anan shine ainihin hammadu dan salama ba jarirun razi ba duk waɗannan inda ana dirasa ta isnadi ne ana karantar da ɗalibai ilimin mustalahul hadis shine za ku ringa gane muhimmancin wannan aikin yanzu da yake muna kokarin karanta littafin ne a fassara a yi sharhi a yi wa'azi amma in aka cika shiga technicalities sai ka ga wani lokacin abubuwan sai wani ya kasa fahimta ina aka dosa amma ba haka ba yanzu ɗaliban mustalahul hadith da ɗalibai na jarh wa ta'dil su wannan sun ga wurin aiki ne nan yana yin wani aiki ne kawo hanya sai kuma ya sake cewa ga wata hanyar wadda ita ma za ta kai ka waccan wurin don ya ƙara tabbatar maka da cewa babu shakka wannan hadisi ya tabbata an ruwaito shi sai ce irin wancan hadisin ne waƙala sai dai kawai inda bambancin yake a cikin wannan riwaya ta hamadu dan salama sai aka ji ya ce bid'un wa sab'una baban imani kofofi saba'in da wani abu ne madadin reshe madadin reshe sai ce kofa ko kun fahimta a alaha sai kuma ya ce mafi ɗaukaka daga cikin waɗannan kofofi na imani shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaga a can aka ce qaulu la ilaha illallah nan kuma aka ce shaidawa wato dan ka faɗi la ilaha illallah da fatar baki sai ka shaida shaidawa kuma da zuci ake ita kuma shaidar zuci dan adam baya iya yin ta sai in ilimi ya shiga zuciyar shi kafin shaidar wama alimna illa wama shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina ba za mu iya ba da shaida ba sai abin da muka sani domin ba mu san gaibu ba don haka kullum ake cewa fa'alam annahu la ilaha illallah ka yi ƙoƙari ka sani ka san Allah a bisa ilimi ina fata an gane kun san bahaushe yana da almara ga dukkan ƙabilu sai dai ina son ku gane bahaushe asali da yake da wannan bahaushe yana da al'ada ta barkwanci ne tare da zaka kalli kamar bahaushe ya rena kusan kowace kabila ne amma duk wani kabila da ya matso kusa da bahaushe bahaushe yana kokarin ya mai da shi abokin wasa ne saboda haka sai ya san yadda yayi ya kirkiro wata almara ya danganta mishi don ba haka ba almarar bahaushe akan kowane kabila ne sai ka ji bahaushe ya ce abin da mai yake da suna bafulatani ya yi kaza banife ya yi kaza inyamuri ya yi kaza bayar a ina bahaushe ya dishe da waɗannan abu almara ce zai kirkiro ita kuwa almara smart lies ce ƙarya ce ta musamman amma tsararriya e wai bahaushe ne ce wai wai wai aka ce gwaruwai kin san Allah sai ta ce a ba dole ba ga kofa ga kofa wai saboda gidanta yana kusa da masallaci kuma yana cewa masallaci ɗakin Allah to tunda makwabcinta ne ina fata an amma zaka ji wasu abubuwan malam su kansu Hausa suna abin nan musamman ka je aikin hajji muna taba gaya muku mun taba zuwa wani ana rikici anan darar tauhid ne ana zaune ana magana sai wani ya ce a to in ka ce ƙarya ne mu shiga gashi can a faɗa aje aje gaban shi na cewa yace Allah yace ba ku kun ka ce ɗakin shi na ba ba yana ciki ba mu je gaban shi kai Allahu akbar rahimakallahu ya bahaushe annabi ya ce imani bid'un wato kofofi ne guda saba'in da ainihin wato abin nan guda saba'in da wani abu mafi ɗaukaka kofa ita ce ka shaida don haka jama'a ku yi ƙoƙari ku san Allah to hanyar sanin Allah ɗin ko ita ce tauhidi ana karantar da kai ilimin tauhidi shine ana sanar da kai Allah a sanar da kai sunayen Allah a sanar da kai siffofin Allah su ne ake kira names and attributes of God what are the names and attributes of God menene sunayen Allah waɗanne ne siffofin Allah ka yi ƙoƙari ka san su ba a sanin su kuma sai ta Qur'ani da hadisi su ba a fatawan malamai duk malamin da ya fatawa akan suna ko siffa Allah ya kirkiro wani suna ko ya sanya wa Allah wata siffa ba a karbe duk sunan da ya zo na Allah duk wata siffa ta Allah in ba a hadisi sahihi ba ba za a karba ba an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to daga cikin sharhu sunna dai da al-Imam al-Baghawi yake mana zai kawo mana tarihin sahabin hadisin shine babban malami Abu Huraira ad-Dausi yace wa Abu Huraira shi kuwa Abu Huraira da ya ruwaito hadisin nan ismuhu Abdu Shamsin sunan shi bawan rana lokacin yana Christianity kun san Abu Huraira kirista ne kafin ya musulunta Allahu akbar haka Allah yake ɗaukaka daraja kirista ne abu huraira sunan shi abdu shams abdu shamsin bawan rana addausi ɗan ƙabilar dausawa daus ƙabilu ne daga cikin ƙasar yaman har yanzu suna gane kansu al-yamani mutumin kasar yaman yaman da kake ji din nan nan ne garin sa abu huraira wa yuqalu sai dai kuma an ce abdullahi ibn umar wasu sun ce sunan shi abdullahi ibn umar amma wannan magana kuskure ce ta gaskiya ba ita ce ingantacciya ba za mu zo mu dan tattauna insha Allah mata sanata 70 ya rasu shekara ta sanata 70 wa 50 hijira na da 50 da bakwai abu huraira ya rasu wa yuqalu samanin wasu kuma suka ce ainihin ya rasu hijira na da shekara hamsin da takwas na fata an gane amma in ga malami ya kawo magana farko ya kawo ta biyu da cewa wa yuqalu ko kila ko makamancin haka to ya fi karkata akan ta farkon ne amma saboda baiwa ilimi haƙƙin shi kuma sai maka isharar wata magana ma ya ce wa kila wa yuqalu kaza kaza bil aqiq ya rasu ne a aqiq aqiq din nan yanzu shine kamar yadda zaka ce inda jami'ar islamiyya take ko kuma ka ce inda ake daukan miƙati na zulhulaifa saboda asalin aqiq din wato anguwa ce kamar yadda kake ganin kubanni din nan wannan menene yake da suna wannan kwarin kubanni din nan kun ga kwarin kubanni din nan ka duba ya ratsa zariya ne ko kun fahimta to haka aqiq take shine wannan kwarin kake jin ake ce mishi wadul aqiq in ka zo za ka taho wurin uhud gashi nan za ka tsallaka shi in ka je za ka shiga jami'ar islamiyya gashi nan za ka tsallaka shi yanzu ma da aka zo aka yi expansion na jami'ar islamiyya aka yi mata faculty na medicine faculty na engineering da sauran abubuwa galibi a jikin wadul aqid duk aka yi waɗannan faculties din ina fata an gane to in ka tafi kuma za ka tafi can za ka je za ka fita daga madina ka tafi makka za ka ɗauki harama wannan kwarin da gashi nan a bayan masallacin zulhulaifa wadul aqiq ne gashi nan an yi mishi gada to wallahu alam a dai wadul aqiq abu huraira can ya rasu a aqiq ya rasu da ya rasu aka ce ainihin sai aka ɗauko shi wa umila ilal madina sai aka dawo da shi cikin madina domin babu nisa kama a ce mutum ne ya rasu a sabon gari jama'a an dawo da shi kofar doka kun ga babu nisa na fata an gane wa abu salihin to ya kamata mu dan tattauna maganganun da malamai suka yi gashi a cikin nuskata ta al-maktabul islami a ƙasa yake cewa zakar al-hafiz fi taqrib ma waqafa alayhi min al-ikhtilaf fi ismi abi fi ismihi wa ismi abihi babban malami ibn hajar al-asqalani ya yi bincike ya gano irin maganganun da malamai suka yi masu yawa dangane da menene gaskiyar sunan abu huraira menene gaskiyar sunan mahaifin shi fabalagat tis'ata ashara asman maganganu malamai suka yi sai da maganganun da ibn hajar ya gano sun kai goma sha tara min halismanin lazani zakara humal musannif daga ciki akwai waɗannan sunayen guda biyu wasu suka ce abu huraira sunan shi abdushamsin wasu suka ce abdullahi ibn umar kun ji maganganu biyu sun makala sannan bayan da ibn hajirin di ya gama kawowa sai ce wa yi kuta bi anna abdushams ko wayyira ba da an aslam amma dai ya kamata kasancewa yanke abu huraira yana kafiri ne yana ake kiran shi abdushams amma da ya musulunta an canza wannan suna warajjaha sai ibn hajirin ya karkata akan cewa an nasmahu abdurrahman ibn sakhar gaskiyar lamari sunan shi abdurrahman dan sakhar wannan ita ce ingantacciyar magana wa qala amma sai kuma yace wa dhahaba jam'un minan nasabin sai dai an samu malamai masu tarihin nasaba waɗanda suka san salsalan mutane su kuma sun tafi ila amr ibn amir su kuma suka ce sunan shi gaskiya abin da suke zato dai tunda duk abin zato ne amru dan amir amma mafi rinjayen abin da aka tabbatar shine bayan ya musulunta da gaskiyar lamari sunan da ya tabbata akai shine abdurrahman dan sakhar Allah madaukakin sarki ya ainihin yarda da Abu Huraira galibin abin da yake kawo wannan shine zama kana da wata alkunya ko lakabi ku kiyaye alkunya ko lakabi ya shahara karshe sai wannan alkunya ko lakabi sai ya tsaya matsayin sunanka yanzu kun ga kamar ni in ba da gaske ne ba nan gaba ba za a iya gane sunana Muhammad Awal Adam ba galibi albani aka ce albani wasu suka tashi sai su fassara cewa sunana Nasiruddin sai su hada da na albanin can ba su san alkunya ce ai lakabin ne lakabin nawa ya daidai da nasaba gare shi shi nasaba ce gare shi ni kuma lakabi ne gare ni kenan ma ba ma'anarsu ɗaya ba ni an ce albani gare ni ba ma'anarta dan albani ba nickname ne kawai kamar yadda zaka dubi wani mutum mutum gashi sai ka ji ana ce mai dutse sai kuma ka ga dutse dutse ana ce mai dutse kaga ɗaya ne amma wancan dutse ne da gaske wancan fa mutum ne kawai aka yi mishi lakabi da abin nan saboda haka shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni kuma Muhammad Awal Adam Al-Albani shi nisba ce gare shi ni kuma fa lakabi ne gare karanta Nukhbatul Fikr akwai wannan karatun shi ma a ciki to idan kun fahimci wannan da kyau galibin abin da yake jawo suna da yake bata sunan yanka eh, ku duba yanzu kamar iyayen mu kanawa in aka haifi da abdullahi sai su rinka ce mishi mai kano in aka haifi abdulkarim sai su rinka ce mishi mai kano in aka haifi abdulrahim sai su rinka cewa mai kano wato duk abdu sai su rinka cewa mai kano to daga baya sai a zo ana tantama shin me gaskiyar sunan shi abdullahi ne ko abdulkarim ina da kani haka sai da baba mu ta taɓa faɗin cewa sunan shi abdulkarim ne ba abdullahi ba amma shi kanshi bai sani ba yana zaton sunan shi abdullahi ne saboda mai saboda wancan sunan ya mamaye to haka yakan faru irin haka so da dama amma kaga kamar sakwatawa duk inda ka ji sahabi mutanen adama duk inda ka ji sahabo to abubakar ne to kaga nan suna ba zai bata ba nan kuma kanawa da zage-zage di inda ka ji garba ko garbati ko garbe mai duguri kenan mai martaba shehu garbe ina fata an gane to in ka tafi za kuma ka ji shehu to di inda ka ji shehu a sokoto usmanu ne to di inda ka ji shehu a borno kuma fa mai garin ne na wannan zamanin kawai ko kun fahimta jama'a to amma kuma sai ka je ka ji su kuma akwai inda za ka ji suna sa ya'ya minista to duk inda ka ji minista a kasar adamawa ko taraba to mahamud ne ministan sardauna ne mahamud ribado to shine sai ka ji sun sai sa dan shi sai ka ji ana cewa minista wato ina kawo muku irin yadda wani suna zai biyo baya kamar sunan kakanni ta zo tana ce maka dan asabe eh ko a sa mata turai ka fahimta shikenan bayan kwana biyu sai a nemi sunan ka nan ka a rasa ai ta tantama kuma ina fata an gane zai sa maka nabara eh ko duka gashi nan dai eh duk sunaye ne na kakanni Allah ya taimaka wa abu salih ne samman shi ko almajirin shi abu salih as-samman kaji ko zaka ji dalilin da yasa ake ce mishi as-samman as-samman gashi az-zayyat as-sammanu kamar ka ce mai man shanu mai manja duk wani manja da yake duk wani mai da yake kwanciya yake daskariya shi suke kira az-zayyat sannan kuma mai man gyada man shanu da maka mai kuma mai tsinkewa madini asalin dan madina ne abin nan bakon madina ne ma'ana mutum ne wanda ya zo kasar madina wasmuhu amma gaskiyar sunan shi zakwan sunan shi zakawanu kana yajlibu zaita aw saman ila kufa ya kasance ne yana kai ainihin wato abin nan man shanu ko man gyada zuwa ainihin kufa maula juwairi maula juwairiya al-ghatfani an fahimta jama'a ma'ana bararren bawa ne na juwairiya al-ghatufani juwairiya din ba sunan mace bane anan an fahimta juwairiya din sunan wani malami ne namiji ko kun fahimta jama'a to maulan shi ne na'am eh sukan sa irin wannan tun cikin malaman sahabbai tabi'ai da sauransu sai ka dauki sunan mace sai ka sa wa danka na gaya muku cikin malaman imam malik akwai mai suna juwairiya juwairiya shi kuma baban shi sunan shi asma'u to in ba a sanar da kai ba sai kai shirme sai in kaga juwairiyatu ibnu asma sai ka ce a kuskure ne bintu ne a'a malam zuwaira dan asma'u ma'ana kai ka ce uban ne nashi uban ya sa mai sunan mata shine shi ma ya rama akan nan shi an sa mai asma'u shi kuma ya sawa dan shi suna zuwaira to shi wannan Abu Salih ibn Samman bararren bawa ne maula yana daukar bararren bawa yana ɗaukar wanda ya musulunta a hannunka yana ɗaukar wanda kuka yi abota ta zumunci na taimakawa shine imamu suyuti ya ambata a cikin ainihin alfiya yake cewa wala itiqin wa wala islamin ka mithlil ju'fi na'am wabnuhu na'am ina zuwa wabnuhu suhail dan shi suhail din nan ko qad sami'a minhu ya ji hadisi daga gare shi kun ji magana da nake muku ishara ɗazu ya ji hadisi daga wurin baban shi kuma ya ji hadisi wurin ɗaliban baban shi don haka wata ran ka ji ya ruwaito kai tsaye daga wurin mahaifin shi wata ran daga wurin abokan ai ɗaliban mahaifin na'am na'am ina jin kamala yi babu laifi in ka so ka sa mishi shikenan kawai suna dama shine abin da uba yarji amma kawai abin da ba a so ka sa wa ɗanka mugun suna duk wani suna wanda yake mugun suna ne ka sa mai to in ka Aisha ka haifi ɗanka namiji ka sa mai suna Aisha ka haifi mace kuma ka sa mata Abdullahi to ko kuwa zaka daɗe kana amsa fatawa ne shi ma haka haka musamman aka shiga cikin larabawa na gaya muku kullum muka shiga haka ɗaya ismuka aish na ce muhammadin al'awwal sai ya ce kaif muhammad al'awwal kaif al'awwal fa na sani ina na biyu din ba saboda ba saba da sunaye irin haka ba indiya su kuma sai su hada muhammad da abdurrahman muhammad da abdurrahim muhammad da idris muhammad da ibrahim amma asali a bisa wannan al'ada ce irin tamu suke da ita cewa duk namiji sunan shi muhammad to shi kenan wannan sunan tabbas ne sai a nemo mai sunan shi tunda ya zo da muhammadu wa yuqalu na'am wanne a a cikin malaman hadisi ne littafan malaman hadisi ne su suke kawo waɗannan ƙa'idojin sai ga an ce daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda sunayensu saɓanin yadda kake zato ne sai a ce kamar wanda zaka ji ana kiran shi da sunayen mata kamar yadda kake jin kaza a umumance ne ake kafa hujja da cewa duk wani suna wanda ba mai muni ba to ya halatta ka sa wa ɗanka to shikenan sai ga wani yayi kuma ya malami ne shi ma dan ya zama malami inda munkari ne inda ba daidai ba ne ana ganin da zai canza don a ka'idan musulunci in mahaifinka ya sa maka suna to shi yake da mallakar suna amma daga lokacin da ka balaga to kai kuma kana da tasarrufi akan suna sai dai ta canza ne mu yan izala za ka ja mana zagi dama yaya dama yaya wai a sai ka sa wanda yake daidai kawai ba dama waɗannan suna ne sawaz ne kawai ba ba ba yaɗaɗɗun abu ba abu ne da suka yaɗu ba malam ya ce wa yuqalu sannan kuma a larabci ana cewa bid'un haka ne naku ya zo da ba'un da fata a cikin wannan nuska ya zo da wasali biyu ana iya cewa bid'un ana iya cewa bad'un sai ce ma bainar salasati ilal ashira duk wani lissafi daga uku zuwa goma shi yake kira bid'un ko bad'un wa asluhu alqata ko alqita wato wani yanki shine kawai ake nufi wani yanki kamar ka ce saba'in da wani yanki ko saba'in da ɗan wani abu walbadu'u mina shai a larabcin aka ce albadu'u mina shai alkita'atu minhu ɗan yankin wani abu to akwai kuma nayyifun zaka ji suna cewa sab'una wa nayyifun dan zamu zo nan gaba muna karanta a hadisi zaka ji shi kuma fa shine ma zada alal aqd min al wahid ila thalath duk abin da ya karu in ka ji sun ce saba'in da nayyif to suna nufin saba'in da ɗaya ko saba'in da biyu ko da uku to duk abin da ya ƙaru a kan uku kuma shine sai ka ji sun ce bida to kaga kenan in ka fahimta duk sanda ka ji sun ce ashara ko ishiruna wa nayif ashirin da wani abu nayif to nayif din nan ɗaya biyu uku wa bida shi kuma hudu biyar har zuwa goma ina fata an gani qala al-khattabi al-imam abu sulaiman al-khattabi yace ma'ana qawlihi ma'anar maganar da annabi yace al-haya'u shu'batun min al-iman kunya wani reshe ne na imani ay al-haya'u yahjizu sahibahu anil ma'asi wato kunya tana kare mai ita daga sabawa Allah fassara min al-imani to kaga sai kunya ta zama daga cikin imani kenan izil imanu saboda shi kanshi imani yanqasimu ila atimarin lima amara Allahu bihi imani ya kasu kashi biyu ta wata nahiyar imani kashi na farko shine bin umarnin abin da Allah ya umarni da shi wannan imani ne wantiha'in amma naha anhu hakanan hanuwa daga abin da Allah ya hana wannan ma ainihin imani ne to kaga a karkashin wannan kenan duk lokacin da kunya ta hana ka kai kaza saboda ba daidai bane to wannan kunya ta tabbata maka imani qala shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان يتركها للحياة للحياة malam bagawo ya ce kamar yadda mutum yake barin saba wa Allah saboda imani to kuma yana barin saba wa Allah saboda kunya wa minhul hadith ga wani hadisi ma wanda zaka ji ya fassara irin wannan ma'anar da annabi ya ce idza lam tastahi idan har baka jin kunya fasna ma shi'ita to ka aikata duk abin da ka so wannan hadisi yana nan ainihin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka nan al-Imam Abu Dauda da Ibn Majah sun ainihin fitar da shi daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud malamai suka ce hadisin ya zo da ɗayan ma'anoni ne guda biyu ko dai wannan hadisi yana ba da labari ne in baka jin kunya to za ka aikata duk abin da ka so shine duk mutumin da baya jin kunya to ana ba da labarin ɗabi'a shi to zai aikata abin da yake so ko kuma gargaɗi ne cewa tun da dai har baka jin kunya baka dai da kunya ko to yi abin da ka so kaga wannan menene umarni ne gargaɗi baka dai da kunya ya to yi abin da ka so shikenan yi abin da ka so to wannan hadisin in ma ya zama yana ba da labarin halin mara kunya ne ko kuma yana gargaɗi ne dangane da ainihin rashin kunya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye gashi nan sai yake cewa yuridu man lam yashabhu alhaya'u sana'a ma sha'a min irtikab alfawahish wato duk wanda kunya bata tare da shi sai ya aikata duk alfashar da yaso wa muqaranati alqaba'ih ya kuma ainihin aikatar da duk wasu munanan ayyuka falamma kana alhaya'u sababan yamna'uhu anil ma'asi to yayin da ya zama kunya ta zama sababin da ke hana mutum yin sabo kal imani kamar yadda imani yakan zama sababin da kan hana yin sabo uddal haya'u sai aka kididdige kunya min shu'abil iman tana daga cikin rassa na imani wa in lam yakun amran muktasaban ko da yake kunya ba a bace wadda mutum shi yake wa kanshi ba ba kai kake tsururutarta ba ba ɗabi'a ce da kai kake wa kanka ba hakan nan zaka ganka a ce kai wani yana da kunya hakan nan zaka ji ana cewa wani bai da kunya ba mutum yake wa kanshi ba amma duk da haka shi yasa ka ji a farkon karatu na ce in Allah ya maka baiwa da ita to shikenan sai ta zama maka siffa ta imani kenan shi yasa zaka ga ikon Allah a cikin al'ummomi akwai kabilun da sun siffantu da ita akwai kabilun da kuma sun siffantu da rashinta to duk kabilun da suka siffantu da ita suna da saukin fahimtar imani kenan domin dorawa za a yi to duk al'ummar da suka zama ba su siffantu da ita ba to su kuma Allah madaukakin sarki kiyaye shi yasa wani sahabi annabi ya ji shi yana wa dan uwan shi fada kai dai wallahi ka cika kunya ka cika kunya wallahi ka rage kunyan nan sai manzo Allah ya ce da'a ka rabu da shi ka daina mai wannan wa'azin ba kyau fa innal haya'a shu'batun minal iman ai kunya reshe ce na imani ya zaka ce rage imani kana ce mishi rage imani ka rabu da shi ina fata an gane qala shaykh al-husayn ibn mas'ud rahimahullah akhbarana abdul wahid ibn ahmad al-malihi akhbarana ahmad ibn abdullah an-nu'aymi akhbarana muhammad ibn yusufa anba'ana muhammad ibn isma'ila anba'ana sa'id ibn abi maryama أنبأنا محمد بن جعفر أخبرني زيد أخبرنا أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد وهو ابن أسلم هو ابن أسلم عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال كاغوانا حديث بغو يا رويتوش تهنير محمد ابن يوسف شنو alfiryabi almajirin bukhari shi kuma kaji ya ce muhammadu dan ismaila shi ya karantar da shi bukhari kenan kaga yanzu al-imam al-bagaw ya haɗu da imam al-bukhari akan hanya kenan ya samu wannan hadisi ta hanyar sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda qala abu sa'id yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi adha manzon Allah ya fito a sallah ta idi layya ma'ana babbar sallah au fi fitrin ko kuma a ƙaramar sallah ilal musalla zuwa ga ainihin filin idi man sarafa lokacin da aka idar da sallah manzon Allah zai yi wa'azi sai kuma ya juyo fa wa'azan nasa yau mutane wa'azi wa amarahunna bis sadaqa manzon Allah ya umarce su da yin sadaka saboda ita hudu ba jama'a ana so ta dace da halin da ake ciki shi yasa ya kamata limamin ku ya zama akalla ya iya larabci kuma ya san menene yake faruwa shi yasa ya kamata limamai kak su kunshe kansu a daki ba su san me yake faruwa ba hudubobi ana yin su ne su zama very current su zama menene ake ciki a yau a jiya a gobe menene ma'ana hudubobi haka ake so jama'a su yi daidai da lokacin da ranar da zamanin su yi daidai da mutanen shi yasa in a cikin gari kake irin yadda za ka rinka hudu ba ya sha bamban da in kai limamin sojoji ne ya sha bamban da wanda yake limami ne a cikin jami'a ya sha bamban da wanda yake limamin ƙauye ne shi yasa lallai ne malamai kan ku rinka wayewa ku rinka yin hudubobi waɗanda za su dace an yi sallar idi ne manzon Allah ya ga talaka suna da bukata yi wa'azi yi umarni da ai sadaka faqala gashi a cikin wa'azin manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu tasaddaqu ya ku mutane ku yi sadaka famarra ala nisa da manzon Allah yayi wa'azi yayi wa'azi sai kuma ya shiga a cikin wata riwaya ta Bukhari aka ce sai ya ga kaman mata basu ji wa'azin nan ba sai kuma ya shiga layin mata ya nemi su ainihin wa'azi yanzu wannan yana nuna kenan ya kamata masallatanmu na idi su zama suna da lasifikoki masu murya masu amo yadda yake liman yana faɗin saƙo maza da mata duk suna ji to abin da ya dace kenan jama'a a inganta addinin nan jama'a a inganta addinin nan wallahi tallahi wannan musulunci shine darajar mu ba mu da wata daraja sai shi kafin zuwa musuluncin nan kaskantattu ne wulakantattu ne sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka mu da daraja addinin musulunci nawa lasifika take duk tsadar lasifika mafi kwari da ƙarfi duk tsadar tafa a Najeriya ba ta wuce naira dubu goma ba in aka sa guda goma a masallacin idi jama'a gar za a ji su a samu lafiyayyen janareta a kewaye ko'ina liman yana magana ana jin shi rangaɗaɗau ba ya zama duk shekara jama'a wani ma gaba daya an yi sallama bai san an yi ba sai an ce mishi kai an yi sallama galibi haka dole ne mu inganta jama'a wallahi tallahi mu inganta sai zama ku duba wani abin sha'awa jama'a irin wannan daurar da muke cewa za mu fa zakir na ya shirya wani program fa wani irin gini aka je aka yi da karfe temporary da suka gama kuma suka zo suka yi dismantle na shi suka cire shi an gama program kai in ka zo za ka ce wurin na dindindin ne musamman yau jama'a musulunci a yau yana buƙatar a inganta shi saboda akwai competition akwai competition ga waɗancan sun gyara ga waɗancan sun yi kaza ga waɗancan sun yi kaza mu kenan ana kiran sallah lasifikan mu bata fita ran gadadau in ana wa'azi lasifika tana mashako in ana hudubar juma'a tana tari in wani wani irin abu ne wannan jama'a wajibi ne wallahi tallahi mu gyara jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi nan annabi ya ce ayyuhan nas tasaddaqu ya ku jama'a ku yi sadaka famarra alan nisa manzon Allah ya je shiga cikin mata ya wuce ta gabansu dama tun ran jajibar sai da manzon Allah ya rinka bin mata cikin anguwa anguwa yana sanar da su mata a zo idi gobe in gan ku a idi har wata ta ce manzon Allah wadda ba ta da hijabi fa manzon Allah ya ce kawarta ta ara mata wata ta ce mai haila fa manzon Allah ya ce ta zo in za a yi sallah ta ja baya in an gama sallah za a yi wa'azi za a yi addu'a za a yi ta ji ita ma ta samu albarka duk kishin ka karka hana matarka zuwa masallaci amma kai mata wa'azi ta ji tsoron Allah shikenan kawai ta ji tsoron Allah in za ta je ta ji tsoron Allah shi yasa ku rinka barin mata suna zuwa masallatan juma'a ku rinka barin mata suna zuwa masallatan idi sannan ku kuma malamai ku rinka sanin muhimmancin mata ana so a tafi tare da su saboda ba yadda za a yi a rabu da su duniya da lahira ko ina annabi ya baiwa mata muhimmanci an fahimta jama'a kuna ga wa'azi yayi sai ya shiga layin mata faqala yace ya ma'asharan nisa tasaddaqna mata ayi sadaka fa mata sai da sadaka fa fa inni uritu kunna aksar ahlin nar naga ku kuka fi yawa a wuta kun ji yadda ake son wa'azi ya dace ko da ya je wurin maza bai yi wannan wa'azin ba ashe likulli makanin maqal kowanne dandamali ka zauna akwai irin hirar da zaka yi in ka je ka zauna wurin ustazai zaka yi hirar wani bulugul maram sabon bugu ya fito an yi wani riyadu na mai sharhi in ka zauna wurin yan duniya tun farko ma sai ka fara da cewa bala'i bala'i ce kai kaga wata handset kai kaga wata mota kai ga yi kowa kowa da kiwon da ya karbe shi so duk inda ka zauna shi ne akwai irin hirar da ake saboda haka annabi kan shi ya waye ya fi kowa wayewar kai ya fi kowa ilimi da ya bullo wurin maza aka yi musu wa'azi da ya zo wurin mata ya gane mata sai ane ana hada da ayoyin azaba don haka ya ce na shiga gidan wuta na ga ko kuka fi yawa faƙulna sai mata suka ce wa bima zalika ya rasulallah me ya ja haka ya manzan Allah ya aka yi mata suka fi maza yawa a wuta kala sai ya ce tukfirna la'ana kuna da yawan tsinuwa dan abu kaɗan sai ki ce Allah ya tsine Allah ya tsine kuna da yawan tsinuwa wa takfurna al'ashira sannan kuna da wulakanta miji ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin annabi ya ce ban taba ganin masu nakasashen hankali da addini ba azhaba lilubbin rajulil hazimi min ihdakunna waɗanda suke iya ɗauke hankalin namiji mai kaifin hankali irinku ka duba liman mai wa'azin ƙasa limamin arafa medical doctor eh shugaban ƙasa duka da ya shiga ta murtake fuska sai ka ga duk wannan barazanar da yake muku a waje ko sai ga ya zo yana lallashin ka eh haka ina ba ta an gane sai kaga cikin mutum mai hankali mai basira mai ilimi mai dabara amma zai ga wata epirit ta tafi da hankalin shi yana ta wahala ana yana ta ganin shi yana wasa da kamar ya tsana amma shi kuma ina ta tafi da hankalin shi bai lura ba ma bai san me yake ciki ba ina fata an gane shine ma ra'aitu minna qisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna ban taba ganin masu na kasar hankali ma'ana hankalin mata bai kai kamar hankalin maza ba addinin maza mata bai kai addinin maza ba amma namiji yana da kaifin hankali to sai a samu mafi kaifin hankali cikin maza amma sai a samu mace ba kowan kowa ba karan kada miya amma sai ta kade mishi hankali kulna sai mata suka sake neman fassara wa ma nuqsanu dinina wa aqlina yaya ma'anan muna da nakasa addini yaya ma'anan muna da nakasa hankali ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah ya fassara musu da cewa alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajuli yoca nake ai shedar mace rabin shedar namiji ce duk inda namiji zai bada sheda idan mace ɗaya ta zo sai a ce sai ta nemo wata in ba haka ba shedar ba ta yi ba me yasa saboda an rena hankalinta kuma ba an rena ba ne haka ike rabi aka yi mata kuma shi hankali shine ake dogaro da shi wajen ba da shaida ji inda Allah ya faɗi an ta dilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra kada waccan in ta rikice sai waccan ta tuna mata mata yanzu nan aka ce ta ga sanda wane ya kashe wane in aka kira ta zaki bada shaida sai ta ce da ta ji an ce to shikenan jama'a yanzu ga mai bada shaida ta zo in ya tabbata shaidan nan da ta faɗa gaskiya ne to kai za a kashe ka to tun kafin shi ya fara makyarkata ita ta Allah sarki eh to algafar ta malam eh ni dai ina jin dai nayi kuskure eh a yafe ni shikenan kaga rauni to abin da ake so in ma wani bashi ne ma wani abin nan ne in ɗaya ta rikice in ɗaya ta manta in ɗaya bata sai ɗaya ta taimaka mata shi yasa mata a wajen hankali rabi ne na maza ko an fahimta jama'a to shi yasa yana ɗaya daga cikin dalilai wanda babu yadda za a shugabantar da mace ta shugabanci al'umma ba zai yi mace ta shugabanci al'umma ba saboda tunaninta duk yadda tunaninta bai kai tunanin namiji ba sannan ba a buƙatar participation ɗinta a fage na mulki babu a ce kai ne gwamna ita ce first lady babu ba a buƙatar komai nata kai aka zaɓa kai ka isar kai komai amma yana daga cikin kammalar shugaba ya zama yana da mata ko yana da mata ko yana da yaya tun abu ya faru je kaka zauna da matanka su fassara maka yaya mata suke game da kaza ya isar amma absolutely there is no woman participation in leadership babu ko ɗaya ba musulunci ba ne shi yasa ka zama gwamna to bai kamata a ce wai ita ce first lady ba da mutane sun san fassarar demokuraɗiyyar da ba za su yadda ba domin wannan is beyond democracy al'adar bature ne shi bature a al'adar shi duk abin da yake yi to yana tafe tare da matar shi to don haka lokacin da suka zo suka tsara abubuwa na mulki zaɓe ba su sa da matarka ba amma kuma aka zo aka zaɓa sai a ce an fitar mata da office of the first lady babu wannan al'adarsu ce it is unconstitutional babu inda yake da gindin zama a constitution shi yasa sai ka ga to in kana da mata biyu who is going to be the first lady to in baka da mata kuma fa kaga because there is no provision in the constitution to that shikenan to in kuma kana da uwa fa first mother to babanka kuma fa first daddy to kaga abu ya rikice kenan ina fata an gane ba kan gado rudani ne irin na bature kawai akwai abubuwa da yawa bature ya shigo da su na al'adun shi ya shigo da su cikin addinin christianity da sauransu ya shigo da su kuma cikin tsarin rayuwa ta mutane ya saka wa mutane da nufin cewa wannan ne hadara wannan ne wayewa kai amma al'adar shi ce Allah ya kiyaye to saboda haka kun ji dalili na farko da manzon Allah yake nuna na ƙasa ta hankalin mace shine tunaninta kaifin hankalinta bai kai na ɗa namiji ba rabi ne kulna bala ya rasulullah da manzon Allah ya tashi ai tambaye su ta nake shedar mace ta nake shedar mace rabin shedar namiji ce matan nan suka ce haka abin yake ya manzon Allah haka abin yake ya manzon Allah kala sai ce fazalika min nuqsani aqliha wannan kadan ne daga cikin nakasa hankalinta yace min nuqsani aqliha wannan na daya yana daga kadan daga cikin cewa hankalinta ainihin wato nakasashe ne alaysa idha hadat manzo Allah yace ta nake mace in tana haila lam tusalli ba ta yin sallah wa lam tasum kuma ba ta yin azumi kunna bala suka ce haka abin yake qala sai manzon Allah yace fa zalika min nuqsani diniha wannan shine na kasa addininta ka duba da kyau idan mace tana az idan mace tana haila ba za ta yi salloli ba ba za ta yi azumi ba to ko da an ce za ta dawo za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba za mu zo mu samu wannan karatun a nan gaba insha Allah amma bari ka ji matsala sanda aka dauke mata azumin nan ba ta sabin lada sanda aka ɗauke mata sallolin nan ba ta samun lada to ka kaddara tana jinin haila kwana biyar salloli nawa kenan ba te ba salloli ashirin da biyar ba te ba to waɗannan salloli ashirin da biyar da ba ta yi su ba a cikin wata ba ta da zunubi na rashin yi an yadda larura ce ko to amma ba ta da lada to idan ƙarshen wata in aka kasabta ladan sallolin mijinta da sallarta sai a ga ladanta ya na ƙasa kaga addininta na ƙasashe kenan kun ji wannan da kyau to yana daga cikin muhallin shahid na cikin wannan hali kun ga imaninta ya na ƙasa mijinta yana da cikakkiyar ibada ko imanin shi ya ɗaukaka ita kuma fa tana da na ƙasashen imani sun man sarrafa da annabi ya wa'azi sai ya juya ya tafi falan ma sara ila manzilihi da ya tafi gidan shi ja'at zainab imra'atu ibn mas'udin tasta'zinu alaihi sai ga Zainab matar Abdullahi dan Mas'udin ta zo tana sallama tana neman annabi mata izini ta shigo faqila ya rasulullah aka ce ya manzon Allah hadhihi Zainabu ga Zainabu nan ta zo kofar gida ko kofar daki tana sallama faqala sai manzon Allah ya ce ayyu zayani cikin zainabawan madina wacce zainab din garin na cike da zainab zainab zainab zainab wacce zainab din fakila sai aka ce da shi imra'atu ibn mas'udin matar abdullahi dan mas'udin qala na'am yace eh idanu laha ku ce mata ta shigo ne mata izini fa uzina laha akai mata izini qalat tana zuwa sai ta ce ya nabi allah ya annabin allah innaka amarta al-yawma bis sadaqa yau kayi wa'azi kayi umarni da ayi sadaqa wa kana indi huliyun li ni kuma ina da wasu gwalagwalai kayan ado na wani ratayawa fa aradtu an atasaddaqa bihi kun ji imani ya ratsa hajiya ko gwalagwalai me kai darajar gwal a wurin mace to ku tara su ku yi musu wa'azi wallahi tallahi jama'a akwai alheri mai yawa a tattare da matan musulmi amma shi alheri kamar gona ce in an shuka ta to za a binciko alherin in ba a shuka ba haka za a yi ta taka ta kuma tana fitar da ƙura-ƙuran na cutarwa in kun yi tarbiyyar mata su zama muku abokan aiki abokan shiga aljanna su gyara muku tarbiyyar yaya in kuka bar mata suka zauna jahilai to sai sun zama makami sai sun zama bom kun san asalin bom ba makami ba bom in ya tashi zai mai da komai da ke ɗakin ne ya zama makami haka mata ba makami ba ne amma in kuka ba su ba tarbiya ko to za a zo a mai da su makamin da za a amfani da su a yi kace-kace da ku shi yasa yana daga cikin ɓangarorin laccata da ne muku taken cewa zan yi ta da na sanya mata in kun san wata ba ku san wata ba ma'ana yahudawa na ce mana ne mu musulmi ku musulmi in kun san wata ba ku san wata ba idan yaƙi ake shiryo mana to yanzu sun shiryo mana alghazul fikri intelligence war yaƙi ne ba na makami ba kana cikin ɗaki za a yaƙe ka ta hanyar me ta hanyar handset ta hanyar me jarida intanet rediyo za a yaƙi tarbiyyar 'ya'yanka ta hanyar suturu da ake sawa ta hanyar posta ta hanyar inyamurai ga sunan za ku ba su shaguna tun ya zama lokacin kirsimeti ne suke ainihin sayar da kayan kiristoci yanzu lokacin sallah ma sai su zo suna baza kaya na kiristoci sai zama yanzu musulmi ma suna nan kafin a faɗaka da ba inda zaka ga ɗan musulmi da sallah ya sanya shat yanzu ranar sallah sai ga ɗan musulmi da shat da jeans ka gan shi da ɗan kunna guda ɗaya kamar karuwa ka gan shi da sarka a wuya kamar ɗan kwikwiyo ga sarka a hannu kamar ɓarawo duk waɗannan a ƙasa hausa i fassara su kenan a ƙasa hausan aka ga namiji da sarka a hannu ɓarawo ne in aka gan shi da ɗan kunna guda ɗaya to yana nuna ɗan iska ne karuwa in aka gan shi da ta a wuya to kare bai da mutunci ka kauce mai amma sai ga sun yi ranar sallah ba su sani ba to ku je ku dubi waɗannan yaran da suke sa hijabi ka ganta da dogon hijabi ko daga hijabin ka gani sai ta je ta sa tsukakken wando tsukakken riga shikenan kafin wani lokaci za ta yayi hijabin ta jefar duk waɗannan abubuwan shine intelligence war yaƙi ne wanda sun ce sun gane yaƙin da suke a da yana ja musu asara ana kashe mutane suna asarar dukiya suna kaza sai suka ce bari za su shiryo yaƙi daga nesa shi yasa a duk duniya ba abin da bature ya ba muhimmanci a yau irin communication na haka duk duniya ba abin da ke samar da kuɗi irin communication ka duba ka gani kakan fasa yin cefane naira ɗari hudu ka ce a sa maka kati na mtn so nawa aka yi haka ko kun fahimta duk yadda za ka yi sai ko flashing power za ka rage a hansa ɗinka duk yadda za ka yi ko na flashing gashi nan kati tun ana na ɗari biyar dubu ɗaya yanzu akwai katin naira ɗari ana nan za a zo katin naira hamsin naira talatin sai aka ce akwai bashi ma in ma ta ƙure sai a ce ci bashi don na kaza ka ci bashi yahudanci kenan lallai dai sai an ɗaure ka to mace na ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka cewa za su yi amfani da mace wajen lalata tarbiyya na ba ku wani labari wanda lokacin in yazo zan ƙara tattaunawa da binciko matsalar a nan cikin jami'ar ahmadu bello 1973 ko 1974 aka turo ta ba amerikiya kawai an turo ta dai ta zo ta gurɓata tarbiyyar wasu matasa za ta shigo tsalo-tsalo da ɗan abubuwa haka ta zo ta nemi su tana kakkaɗa jiki haka ga ta nan kamar balbela shikenan yaranmu ba su san waɗannan abubuwan ba a waɗannan lokutan to shikenan ga wata ta zo tana yi sai ta dubi wane ne ya fi kunya wane ne ya fi kaza wanda ya fi kunya da mutunci shi za ta fi jajika sai ta ce an yi assignment a bashi ya tara mata sai a ce ya kai mata gidanta kuma gidanta ita kadai ce da la'asar sai je ya same ta ta sanya wani dan wando ya makalkale ta kama za ta tashi sama haka in ya zo shi kadai ta kadai a gida da haka da haka da haka har ta samu ta gurɓata tarbiyyar yaron nan shi kuma yaron ya je fara gurɓata tarbiyyar 'yan matan cikin makarantar sai ka ce dama abin da ta zo yi kenan ita in ta ɓata ƙwaya ɗaya yadda ta koya mai ɗin nan to yanzu sai ta janye jikin shi ta to in ta janye kuma dole ya nemi wace ce za ta rinka mai wannan abu to ga 'yan mata before you know it shikenan to almar'a mace na ɗaya daga cikin hanyoyin da suke bi na ɓata al'umma don haka al'umma musulmi kar ku yi wasa game da tarbiyyar 'ya'ya mata a rinka kafa makarantu na mata daban na maza daban jami'a wurin koyon sana'a na maza daban na mata daban in ma har wani supermarket ne za a bude a ce ga sashin mata in ma banki ne a ce ga inda mata suke haɗakar maza da mata tana da haɗari to amma wannan aiki ne ja domin yanayin da muka samu kanmu a ƙasar yana taimakawa akasin haka saboda wacce manufar in kun san wata ba ku san wata ba tun kana yaro ake tallan sabulun joy ana sa wata kyakkyawar yarinya joy girl joy girl waccan joy girl din an aje ta an sa wata ta tsufa an cire ta an sa wata an sa wata da mace ake talla duk abin da za a yi kamfanin glo sai su samu mace mtn sai a samu mace muryar waya mace duk inda ka buga mace me yasa mace in an je sai a samu a office sai a ce ka samu sakatariya mai smile wadda ta iya murmushi a ce mata shikenan ka bata allowance wanda za ta je ta sanya yan mutsi mutsin kaya haka duka haka sannan a rinka mata fada ki rinka wa mutane murmushi duk wanda ya tambaye ki lambar waya ki rinka bashi duka promotion ne na yahudanci haka saboda an gane mace kayan aiki ce to amma kuma mace kayan barna ce in ba a yi tarbiyyata ba da haka musulmi karku yi wasa game da tarbiyyar 'ya'ya mata musamman mafi hadarin wuri da 'ya'ya suke fuskanta ko shine daga senior secondary school zuwa a level zuwa jami'o'i polytechnic fces colleges of education tertiary institutions to sa'an nan aikin mace mace za ta yi aiki mace za ta je kaza dole sai an bada muhimmanci dangane da waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya tsare mu na to jama'a kun ji wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin bada muhimmanci ya saurari wannan baiwa Allah aka yi mata izini ta ce to kayi umarni da sadaka gani ni kuma ina da ainihin wato wasu gwalagwalai a wurina fa'arattu an atasaddaqa bihi wannan gwal shine ne niyya kayan ado ne niyya zan yi ainihin wato sadaka da su faza'ama ibn mas'ud wai ibn mas'ud mijina sai yace annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihi wai shi ya fi dacewa na fassara maka da Hausa ne amma asalin za'ama din ita ma ta kawo ne da yadda ka ji na kawo kamar yadda zaka ji yaro ya zo ya ce wai baba kajuwa ne ya ce wai sai in bashi abuna to haka wai ta ta hakikance magana ce amma magana ba wa mai ita daɗi ba ne to laraba suna da irin wannan uslubin sai su kawo za'ama za'amu sai kuma su kawo anna fa za'ama ibn mas'ud da na fito da sadaka sai mijina ibn mas'ud ya ce wai da shi da ɗan shi su suka fi dacewa su ci wannan sadaka to kuma dama tana da ƴaƴa ai yana da ƴaƴa ne ibn mas'ud wadda wata mata ta haifa mishi ita wannan mata tashi Zainab ita ce take ci da shi da ƴaƴa to yau kuma ya ta ji wa'azi ta ɗibo gwalagwalai za ta tafi sadaka kuma ya ce hajiya ina za ki a to za mu je mu nemi mutanen annabi ne za a kai ta ya ce a ga munan ki ba mu in ci da kai in sha da kai da kai da 'ya'yanka kuma za a kai sadaka ga al'umma annabi kuma ka ce ce yau ai muni al'umma annabin ki bani ta ce a abin ai yayi yawa sai ce ki je amma barin ga miki wallahi ni za a ce ki ba je ki za ki gane gaskiyar karatu fa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah yace sadaqa ibn mas'ud ibn mas'ud yayi gaskiya zaujuki wa waladaki wa waladuki danki ai mijinki da danki a haqqu man tasaddaqti bihi alaihim su suka fi dacewa ki musu sadaka anan yayi ta'abiri da cewa ɗanta ne saboda dan mijinta ne don wannan hadisin ya zo da salo biyu ne akwai wanda ya zo akwai ƴaƴan ƴan uwanta da take riƙe amma nan ƴaƴan shi ne da wata matar shi ta haifa abin da yasa annabi ya ce ki ɗauki sadaka ki ba mijinki da ƴaƴanki shi yafi saboda ƙarin danƙon zumunci duk lokacin da mace ta fitar da sadaka ko da ita take ci da mijinta ko ta fitar da zakka ko da ita take ci da mijinta to ya fi dacewa ta ba mijinta saboda ƙarin danƙon zumunci domin asalin waccan ciyarwar ga mafi ingancin magana ba wajibi ba ne abin da yasa na ce ga mafi ingancin magana saboda cikin malamai ibn hazmin yana cewa kai kake ci da ita allah ya ɗora maka ciyarwa ran da ka durƙushe ita tana da hali sai ce ba mustahabi bane dole ta ci da kai aka ce me dalili sai ya ce Allah ya ce walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf duk abin da yake a kanta yana kanka duk abin da yake a kanka yana kanta ibnu ya haka ya fassara ayar ne to mafi ingancin magana wajibi ne miji ya ciyar da matar shi to tunda wajibi ne ya ciyar da matar shi to shi ba zai dauki zakka ya bata ba to amma ita ba wajibi bane ta ciyar da shi to za ta iya daukan zakka ta bashi domin daga bashi zakka da sadaka zai iya taka tudun mun tsira daga ran nan ya fita daga kangin a ciyar da shi ko kun fahimta jama'a ai kaga yanzu nan na daga cikin abin da ya shimfiɗa mata damar ta yi musu na bashi sadaka saboda me saboda ciyar da shi da take sai sa in dai ba gamdakatar ba da wahala irin Khadija da wahala wadda za ta ciyar da kai ka samu wata hajiya kai ustazu kullum kai kenan kana zuwa daukar karatun sharhu suna wurin albani ita kuma ta ne maka cefa ne Allah in ba Allah ya taimake ka ba gori za ta maka fatar ma ta dauki sharhun sunnan naka ta kwada maka a goshi kace kai kenan karatun banza karatun wofi ba cefa ne wallahi wallahi kuwa te ta zagin ka te ta te ta dungure ka sai ce da Allah kwashe littafan ka littafan da baka aiki da su wa alaikum salam na'am wanne eh ya eh a ba haka ake nufi ba nan eh na'am ai mahallin shahin na hadisin shine can da na fitar da cewa fa zalika min nuqsan diniha tunda addinin ta yana kasa aka ce namiji bai na kasa ba nashi kaga ya fita kenan na addini imani kenan na'am na'am da azuminta eh
so a ƙarƙashin wannan malam waɗancan hadisan da ke cikin ziyarar sare wanda suka suna magana a kan ƙudin da ya tsare mutanen da ba su samu zuwa su yakin na bari sauran suna da wannan ladar so wannan malam ba za a cewa uzuri ba ne.
ai ita uzurin yana za ta rama nan gaba in haka ce an bata ladan sallan a yanzu haka kake so ka ce a bata ladan sallah a yanzu ba ta yi ba to gaba kuma ta yi fa ai ita da wancan daban waɗancan uzurin da ya hana su zuwa ai daga baya ba za su je ba to shine aka ba su ladan tun da dama suna yi to amma ita kuwa yanzu larura da ta zo sai aka ce to ta dakatar in larurar ta kaufa sai ta yi saboda haka ba ta da ladan to sannan kuma sai ka dubi an ɗauke mata zunubin jinkirin sallah ne saboda uzuri amma ladan sallar ba zai zama kamar ladan sallar ta na asali ba ya ce haza hadisun muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi bukhari da muslim sun haɗu akan inganta shi bukhari ya fitar da shi a cikin babin haila namiji aye wato aminan muslim kuma ya fitar da shi ainihin a cikin abin nan me yake da suna ya fitar da shi a cikin kitabul iman shine hadisi na 79 malam yake cewa wa akhrajahu muslimun muslim ya fitar da wannan hadisi an al-hasan al-hulwani daga ainihin al-hasan al-hulwani wa ghairihi an an ibn abi maryam da wani dan su malaman yadda dai ɗabi'an muslim kamar yadda ko gani ya ta tattaro hanyoyi to su ne nan ainihin bagawa yake ishara muslim ya fitar da wannan hadisi daga malam hassan da waɗansu malaman amma dukkan su dai an ibnu abi maryam daga ibnu abi maryam ina so ku duba da kyau ku gani akwai ibnu abi maryam anan shine sa'id malamin wa malamin bukhari kenan dai hadisin dai hanya guda ɗaya ce وابو سعيد الخدري شي ابو سعيد الخدري صحابي حديث اسمه سعد بن مالك بن سنان sunan shi sa'adu dan malik dan sinan wannan sunan shine hausa suke cewa sa'adu to sa'adu babu suna sa'adu gaskiya sa'ad sa'ad in zaka faɗe shi a yadda hausa ke faɗi zaka yi mai damma ne to kuma sunan mata ne su'ad akwai su'ad cikin mata su'ad su'adu to mace ce amma sa'adu da hausa ke cewa sa'adu sai dai sa'adu to kuma bahaushe zai ce ai wannan kalkala ta ku ta izala ni ban iya ta ba bahaushe ai abin sai haƙuri amma sa'ad ya ce amma sa'ad ibn abi waqas ya ce shi kuwa sa'adu dan abi waqas dan karkaru ɗe ka ji sunan abu sa'id sa'ad dan malik ko to akwai kuma sa'adu dan abi waqas shi kuma sunan shi fa huwa sa'adu ibn malik ibn wahib sa'adu dan malik dan wahib wato ana son a nuna maka me da abu sa'id al-khudri da sa'ad ibn abi waqas in aka zo sunan su keke da keke ko to an samu al-muttafiq wal muftariq sunan yayi daya Sa'ad ɗan Malik wannan ma Sa'ad ɗan Malik amma wajen sunan kakan fa shi Abu Sa'idin sunan kakan shi Sinan shi kuma wannan sunan kakan shi Wahib alkunya fa shi wancan Abu Sa'id an gane shi kuma wannan Abu Ishaqa an fahimta jama'a to sa'an nan sai kuma shi Sa'ad ibn Abi Waqqas gashi nan shi bani Zuhra ne shi az-Zuhri ne an gane shi kuwa wannan fa al-Khudri ne wancan ana danganta shi zuwa ga kakannin shi wannan ana danganta su zuwa ga anguwarsu banu khidra anguwa ce ina fata an gane tashi ne yake cewa min bani abdumanaf yana daga cikin ainihin ƴaƴan abdumanaf ibn zuhura shi sa'ad kenan ina fata an gane yana ɗaya daga cikin mutane goma ƴan aljanna wanda ainihin manzon Allah ya ce su dukansu ƴan aljanna ne su ne sa'adun sa'idun talhatun wa abu ubaida sadatul ghurar ma'ana in ka ce abubakar umaru usmanu ali sai kuma ka ce sa'adun sa'idun talha zubair da kuma abdurrahman ibn auf to sannan sai abu ubaida ibn jarrah su goma ne annabi ya faɗe su yan aljanna wasu ba sa fahimta an ce goma yan aljanna sai ka ji wani ya ce to khadija fa to fatima fa to alhassan fa a baka san ilimi ba ne ai su waɗannan an riga an faɗe su ko an fahimta jama'a ana magana yanzu new graduate ne waɗanda aka kyankyashe ne aka ce waɗannan 'yan aljanna ne khadija tintini an faɗe ta alhassan husaini an faɗi to ba zai yiwu kuma duk sanda aka ce guda goma 'yan aljanna kuma sai an sake maimaita waɗancan ba wannan tasu ta zo ne a dunkule shi ne ma ya sa nasu ya fi shahara ɗin saboda annabi bai taɓa ambatan sunan wasu mutane da suka kai wannan adadin goma a lokaci guda dukansu ya ce 'yan aljanna ba sai a kansu to sa'ad Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda shine ya fara harba kibiya a wurin jihadi saboda Allah shine ya fara wa iyad ibn abdullah sai kuma iyad dan abdullah shine tabi'in hadisin ko dan sa'ad dan abi sarh al-amiri al-qurashi shi wannan ba quraishi ne asalin shi yu'addu min fi ahli al-madina ana saka shi daga cikin yan madina abin da yasa a musulunci hatta dokokin zamani ma haka suka hukunta duk inda aka haife ka nan ne garin ku ba quraishi ne amma dan madina sai ka ce a akwai quraisha a madina ne i hijira da annabi da sahabbai shikenan duk ƴaƴansu da aka haifa sun zama ƴan nan wa qawluhu to sai kuma maganar da annabi ya ce wa takfurna al-ashir ku mata abin da yasa kuke tabbata a wuta kuka fi yawa saboda kuna butulcewa miji ya'ani zauj abinda ake nufi da al'ashir ma'ana miji summiya ashiran an kira miji ashir asalin ashir zaman aure to amma sai aka kira miji da shi kanshi zaman aure ne li'annahu yu'ashiruha saboda shi yake zama da ita wa hiya tu'ashiruhu ita ma tana zaune da shi mu'ashara wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ce ku zauna da su cikin mutunci zaman mutunci ake a zaman aure ina fata an gane qala al-khattabi al-imam al-khattabi abu sulaiman yace fihi dalilun wannan hadisi a cikin shi akwai dalili ala anna naqsa min at-ta'ati naqsun min ad-din idan mutun ya nakasa game da da'a kamar yadda wannan mata ta nakasa game da yin salloli da azumi lokacin hailarta kun ga ta nakasa daga addininta to wa fihi dalalatun ala anna milaka shahada al-aqlu sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa tabbatuwar ba da shaida ko to tana koma zuwa ga hankalin mutum ne ma'atibaril amanati was sidq a duba wannan mutumin da muka ce zai bada hankali zai bada shaida yana da hankali yana da amana yana da gaskiya to yazo ya bada shaida ko kun fahimta jama'a kun ga bature duk ba ruwan shi da wannan sai kawai a shigar da kai wani dan akwati a ce daga hannunka ka daga hannu kawai a solemnly suwaya da amma kuma bari ka ji shi bature a al'ada shi in yi haka ko ba zai dai wannan da ƙarya ba shi yasa asalin rantsawa da bada shaida tana da alaka da aƙidan mutum ko an fahimta jama'a saboda haka ana lura da mutumin da zai bada shaida ya zama yana da hankali a lura da yana da amana yana da gaskiya wa anna shahadatal mughaffal kuma duk wanda ya zama sakarai ne ko soko to shaidar shi da'ifa mai rauni ce in aka yi wani abu ka samu mai hankali tun wuri ka samu wani galagala ka ji ko eh za mu je wurin alkali za ka yi shaida ana zuwa a ce kai ka san wannan ce a ban san shi ba a ce fito tafi yi tafiya ka kai kaji wanda ka ka bai san ka ba saboda ka ka samu soko shine lallai ana lura da cewa shaidar sakarai ko soko to shaida ce mai rauni wa in kana radiyan fi dini wal amana ko an yarda da shi a addini da amana dan akwai mutumin da yana da addini yana da amana amma soko ne don kama yadda ɗabi'a take ta kunya Allah yakan bayar da ita haka za ka ga wani gashi ne yana da kula da addini yana da amana amma kuma sakarai ne wani ka gani sai ce eh in mun je kotu za ka bayar shaida ya ce insha Allah sai kun je ana zuwa in yi nan ga bindiga da yan sanda nan ga kaza ka sai shi ce a ni can muka haɗu da shi ce to fita ka bashi wuri kaga kai ka ya baro ka قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله الشيخ الحسين بن مسعود واتو البغوي الله يجكن شيتي اتفقت الصحابة والتابعون صحابي دا تابعي سن هدو فمن بعدهم har zuwa waɗanda suka zo bayansu min ulama sunna daga cikin malaman sunna ala annal a'mala min al-iman kuji malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayansu sun haɗu akan cewa ayyukan musulunci suna daga cikin ɓangarori na imani liƙaulihi subhanahu wa ta'ala saboda magana Allah da ya ce innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum har zuwa zaka je ina cewa wa idza tuliyat alaihim ayatuna ko ayatuhu zadatuhum imana muminai su ne waɗanda in aka ambaci Allah sai zukatansu su kaɗu to ka auna wannan nan ambaci Allah kake jin zuciyarka kana kaɗuwa ko ku kana nan yadda kake you dey kankwai to you dey in trouble lallai ka kaɗu tsiga jikinka ta tashi ka ji akwai wani canji saboda ka ji sunan Allah amma kana nan mursisi to akwai matsala in aka karanta ayoyin Allah kuma sai ka duba suna ƙara maka imani ko ko kana jin ka dugunzuma ma so kake ka bar gurin duk waɗannan ma'aunai ne har zuwa inda Allah yake cewa min ma razaqnahum yunfiquna bayan Allah mu'minai suna ciyarwa daga arzikin da muka basu yanzu duk waɗannan ana faɗin maka menene ayyuka ne na imani waɗanda ke ƙara imani aya ta uku da aya ta hudu cikin suratul anfal faja'ala al'amala kullaha imanan bagawu yace kaga a cikin wannan ayoyi ko waɗannan ayoyi sai Allah ya sanya ayyuka baki ɗayan su imani ne wa kama nataqa bihi hadithu abi huraira hakanan kuma kamar yadda hadisin abu huraira ya furta to wanne ne hadisin abu huraira shine hadisin farko da muka tashi akan shi yau hadisin imatatul aza kaga ai ya nuna aiki yana daga cikin me yana daga cikin imani wa qalu kuma malaman sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su suka ce innal imana qaulun wa amalun wa aqida shi imani ana faɗin shi da baki ana aikata shi da gaɓoɓi kuma ana ƙudurce shi da zuciya yazidu bil ta'a yana ƙaruwa da biyayyar Allah wa yanqusu bil ma'asiya kuma yana raguwa da gwargwadon saban Allah ala ma nataqa bihi alquran fi ziyada kamar da yadda qur'ani ya faɗi dangane da ƙaruwar imani wa yazdada allazina amanu imana da sauran ayoyin nan وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء sannan kuma ya zo a cikin hadisi annabi ya faɗi cewa mata su kuma imaninsu na raguwa saboda raguwar ayyuka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to insha Allahu ta'ala anan ne za mu saurara in Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi a inda bayan ya gama dunkula maganganun malaman farko cikin sahabbai sai kuma zai fara kawo wasu daga ciki daga irin su as-sayyida Aisha da sahabi Abu Umama da sahabi Umar da Mu'adh dan Jabal da makamantansu daga cikin waɗanda suka biyo baya cikin malaman musulunci irin su Sufyan sauri da makamantansu insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam na'am
الإمام الضغني يقول شرقي نعم
نسر دار الحديث ايه ومقارفة المعاصي ايه يجي مقارفة يكون مقارنة بيك أو أنت المسلم ايه da ya zo sharhin hadisin abu huraira
da ya kawo hadisin idan lam tattahi واصنع ما شئت
na'am idza lam tastahi ne wannan fa idza lam tastahi na'am fasna ma shi'ita mhm sai ya ce me يريد من لم يس- يسحق الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش eh sai ana mu yace wa mufaraqatil qaba'ih mufaraqa to nan dai muqarana ne wa muqaranatil qaba'ih kusanta nan kuma yace me mufaraqatil qaba'ih
ka wannan rabuwa da alfasha kuma ai kusanta ne yake magana lallai nuskar nan dai kamar da ne muku ishara akwai dan abubuwa da ya tattare da ita Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a gobe masu karatun soro karfe bakwai akwai karatu insha Allah masu tafsiri afwan masu tafsiri za mu zo mu karasa musu karatun risala a gobe da jibi insha Allah saboda haka gobe da jibi karfe biyu da rabi suna da karatu duka insha Allah sannan gobe muna da tafsiri nan tsakanin magariba da isha gobe a nan akwai tafsiri insha Allah don haka kenan gobe akwai full session karfe bakwai zuwa karfe tara biyu da rabi zuwa karfe hudu sannan bayan magariba da isha insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa